أنزلنا عليك القرآن لتشقى ai daga bara da mu hannu da hakuri Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda biyu mhm.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى dalilin da aka sauke wa annabi wannan dan yana kiyamul laili sai da kafafunsa suke kumbura sai Allah ya ce ya annabi Muhammad ma anzalna alayka alqur'ana mu ba mu sauke alqur'ani a gare ka ba le ta shiga domin ka sha wahala le ta abu ba dan ka wahala bane bima fa'alta da abin da kake aikatawa ba da nuzuli bayan saukan zamin duli kiyami ga da tsawon tsayuwa da kake bi salatul layl da sallan dare kafaf annabi ga Allah ya ce kai rangwami ga kanka mhm.
إلا تذكرة لمن يخشى la lakin ba da banza ba an zalanahu Allah ya ce mun sauke alkurani tazkiratan bihi tunatarwa ne liman ya kisha ga wanda ya ji tsoron Allah ya kawo Allah wanda ya ji tsoron Allah shine qur'ani za ta tsoratar da shi amfanar da shi تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا da Allah ya ce qur'ani sauƙaƙe ne baladi ne min labari na bi fi'lihi annasi wala wani wanda ke kawo nasaba mimman kalakal arda wanda ya halitta ƙasa shine ya sauke alqur'ani wa samawatul ula da sama madaukakiya ai jam'i ne aliya madaukakiya kaman ka ce kubra wa kabara Mhm, huwa الرحمن على العرش استوى rahman shine sarki Allah Allah lari bisa ga al'arinsa wa huwa bis lugati sarirul mulki gado ne na mulki isa wa yaliqu bihi isa wa wanda ya dace da shi Mhm.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثريا kuna gari Allah ma fi sama waje abin da yake saman nan bakwai gaba daya mun- mallakar sa mal- Allah yake mallake da su wa ma fil ardi wanda yake kasan nan bakwai wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su min al makhluqati daga ababen halitta wa ma ta da sara da abin da yake karkashin kasa huwa turab annada shine tu- eh, eh, na kasa wal muradu al arduna saba ai kasan bakwai yake da shi lianna ta ta domin ta sara din dutse ne tana karkashin su wa in ta jahar وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكفيا wanda jihar bil kauli idan ma ka bayyana maganarka fi zikirin zikirinka ne kai ka bayyana auduwa ko addu'a ne ka bayyana fallahu gani an ja Allah mawadaci ne ko baka bayyana ba ya sani fa innahu ya alama sirra Allah ya sa abin da yake a boye wa ka fa da wanda ya fi buya ma buya ma hadasa bihi nafs abin da rai zai zantar ma Allah yana sanadi wa ma kadar da abin da za a tsinka yi wa zuciya kafin ma ya fada zuciya walam tu hadisi kafin ma zuciyan ta zantar fala ya ja da nafsaka kare na wahal da kanka bil jari kaje sai ka bayyana ko ka bayyana ko baka bayyana ba gun Allah a bayyane yake Mhm.
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allahu shi ne sarki Allah la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa face shi lahu na gada Allah asma'ul husna shi yake da suna ne kyawawa tisadun wata suna casa'in da tara wara da biyar hadisi wanda hadisi ya zo mana wal husna din nan muwannisin da ma zuciya ka al shine mafi kyau na'am وهلتك حديث موسى halishin kada ta ka ai mun zo muka ya annabi muhammadu hadisin musa da hadisi ai mun zo ma da labarin annabi musa dan imrana إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقاباس وجد على النار هديا ra'a naran yayin da Allah ya nuna masa wuta faƙala li ahli ya gaya iyalinsa matarsa in ku ci guna zauna a nan wa zalika wannan gwafi masiri daga juyawansa ne daga madiyana ɗaliban misira yana mai neman zai zo misira ya ce in ne anasu abasartu naran na tsinkayo wuta la'alliya ba da banza ba adukun min hafi gabasin ko na je na zo muku da yula shu'ulatin shine bakin wuta fi rasul faliyati kan wuta au wurin ko wani tace au ajidu ala ne hudan ko kuma idan na je gurin wutan na samu wanda zan tambaya ya nuna mana hanyar da zai shirya da mu zuwa misra hadiyan mu shirya da mu ya dullu ne wanda zai nusar da mu ala dariqi zuwa ga tafarki wa kana kada hadan lokacin sun yi batan kai lizulmati laili saboda duhun dare wa qala yace la alla li adamu jazami saboda rayin jazamu da yayi rayin azama da biyo fa'il wadi na cika alƙawari shi yasa yace la alla mhm ف- فلما أتيها نودي يا موسى wannan ma a jiha yayin da ne musa ya je wai ya shajar da usa ji malamai sun ce itaciya ce ta zulmin nuhu da ya aka kira shi aka ce ya musa ya ya kai annabi musa dan imrana
إن إني أنا ربك فكل عليك إنك بالوادي المقدس دويا sai Allah ya ce inni ana rabbuka bi kasar alhamza bi tawil ay nuhu da bi ira bi fata bi taqrir al baw inni ana rabbu yace shine ubangijin Allah yace shine ubangijinsa taqidi ne liyawul mutakallim faqala na alayka Allah yace cire takalmanka inda ka cewa kai bilwadil muqaddas kana kwari tsarkakekke almudaharu tsarkakekke auna mubaraku ko kwari mai albarka duwa sunan kwarin kenan duwa badali ne kwadabi ne na bayani bitaruni da faduwa ka ce duwa wata raka ko kamar wannan faduwan ka ce musarufa saboda ka juya ta bi tibar la makani da lura da gurin wa kaira masarufa da rayin juya ta litani saboda matoci fa a tabbata sai a lura da albukatu wani guri mal ilimeji tare da alaminta وأنا كترتك فاستمع لما يوحى wani ita zurga Allah ya ce ni ne a naktar duka na zaɓe ka min ƙauninka daga cikin mutanenka na baka annabta na baka manzanci to ban sami ka saurari lima yuha ilaika minni abinda zan yi wahayi zuwa gare ka daga gare ni إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري inna ni ana Allah Allah ya ce yi ne sarki Allah la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa ana yace face shi fa abuduni Allah yace ka bauta mu wa qimi salata kuma ka tsaya da sallah li zikri yayin da ka tuna ta fiya daga cikin sa inna sa'ata إن ساعة آتية نكاد inna sa'ata ta yin kiyama da ake magana ajiyatu mai zuwa ce na kada ta kusa fa mhm.
أكفيها لتجزي كل نفس بما تسعى fiya amma kuma yanzu an boye ta an inda shiga mutane walam ya zahar na hunkurbuwa ba bayyana kusancinta ba bi alama ta ga alamomin litiji zai ba da banza ba domin Allah ya yi sa kai fiya daga cikinsa kullu nafsin dukkanin manumfashi bi ma ta zai da abin da mutum ya yi kai kawo bihi da min kai da na alkhairi ne mutum ya yi aw shari ko na sharra fala yusaddan na فلا يصدنك على من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى la yusaddannaka ya zirfan naka kar ya juyar da kai ana haka barin ai an al-imani biya ga barin ban gaskiya da ita man la yuminu biya wanda bai bada gaskiya da ita ba wata ba hawa ya biya wasan zuciyarsa fi inkari ya cikin musanta ta fatara da wanda ya halaka fata halaka in saddatta anha idan kuma haka ana kan gurin ban to mutum zai fada ga halaka saboda annabin Allah ne sai ka kiyaye قال وما أتيك بيمينك يا موسى kuma tilka biya minika Allah ya tambaye ka ce me ne a hannunka kainat biya minika ya Musa a hannunka na dama isbami na lita qariri le da rataba alaihi almu'jizata dan ajera masa mu'jiza wani kan wani fiya ya Allah ya ce قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى kala ya asa ya ce wannan ba komai bai jawo ubangiji sanda ce ada wa qahu alaiha ina dogara ne a gare ta inda lusubi yayin da zan zabura wani mashaida yayin da zan tafi wa hushu ina kado ganyen magarya a gaba da warqul shajar ina kado ganyen magarya na itatuwa biya da italiya kada domin ya fado ala ganami ga timakaina fatakuluhu sai su ci waliya biya bayan wannan mun ma'arifu qur'ana wasu bukatun daban da su jami ne na ma'aribu musallar sutura aya wajin bukace-bukace da yawa kamar yadda kwanakin ba mun muku bayani akan haka ka hamlin zari kamar daukan guzuri wasu gani da shara wa dar lawami da kware kore kwarina za da fil jawabi bayanin hajjaji biya yana kara ne domin jin daɗin zancen da suke da Allah na قال ألقها يا موسى sai Allah ji alƙiha ya Musa jefa da ita ba cewa kai ajiye ta ba a gaban Allah yake amma za ka ajiye abu ai ajiyewa za ka yi to tun da abin zai zama sababi in ka ajiye ba za a ga sababin ba ɓangaren za ka jefa kafin ka gama kallo ya yi ikonsa wannan jefarwan sababi ne to sai amma a hankali ka ajiye abin zai bada wahala yawwa shi yasa ba zai yi ya zai jefar din wannan ai gaban Allah ka jefar da wani abu din ka gani akwai abin duba to amma jefarwan sanadi ne ɓangaren kafin ya gama har an canja mutanensa amma a hankali ka ajiye to hikiman ba zai bayyana ba sai Allah ya ce alƙiya jefar da ita annabi Musa Mhm.
فألقيها فإذا هي هية تسعى ga yana jefar da ita fa idza hiya hayatun sai ga ta ta zama cijiya subhanu azimin kumurci babba ta za tana haka wul wul wul kurin ba ta tsaya guri daya tamshi ala tana tafiya a cikin ta sariya da gaggawa kasuratu subhanu kaman sauri irin na kumurci sagirin karin almusama wanda ake ambatanta da jahal almubir bi ya gaba sara da ita fi ayatin kura a wani ayan da ba na'am قال قوها ولا تكف سنعيدها سيرتها الأولى wal wal wal tana juyawa sai Allah ya ce to ku za a rike kayan ka wala da karka ji tsoro da zai rike bakin ya kai wa hannu kama kamar hannunsa zai ga bakin da ya ka ayan marakan ne shikenan sai zama marakan yanzu Allah ne yake koya masa yadda zai je yaki shi ba shi da malami sai Allah ana biya masa kai kaza kai kaza to in ya gama koyo yanzu training ake masa daga ya training tu kuma yaki za a tura shi haka ake yi Mm. Allah ya ce to ka mun nuna ma to ku za ka rike ta wala daga karka ji tsoro sa da sannu سنعيدها سيرتها الأولى sannu ne ido za mu maishe ta sirata hallula halinta na farko ai mansuwa bai nazala kafin ila halata ya izuwa ga halinta na farko ba da kala yadda hu sai yuga da hannun fifan miya a bakin macijin fa'adat aslan sai ta zama sanda wata bayyana annan mauliul ilkari wannan gun da ya sa hannu mauriyu mazgi a gun da zai rike ni bayyana shafa ta ya tsakanin wannan baki biyun wa na zalika sai da musa sai ne musa ya ga wani liyan laye ji za a dan kar ya yi raki idan yin kalaba ya dan ya juya zama maciji ladai fir'auna nan ga fir'auna walidu dan masa'abu ورمن يدك إلى جنائك تخرج بين من غير سوء آية أخرى mu ya daga ya ce ka sa hannunka guda biyu yumna bi ma'ana alkaf ila janahi ka ga hammatanka shine janahi jambai gal aisaru tadal aru karkashin hammata ila ibri zuwa ga hammatan wa kare da haka fitar to da Allah ya koya musu ga yadda za ka yi ba wai haka za a yi ba fa karka ce za ka yi haka sai dai wannan ya higana wannan ya higana kai haka eh shi komai na Allah yana da hikima sa hannun a hammatan kana fitarwa ya haka hijira ya zama ya fi rana haske kuma hakken ya dame ya ce ya zai haka ce mai da hiyar matan sai ya ɗauki a inda aka kurma a nan za a kai ba wahala ba sai an koya masa yana haka in ya gaba ya fi rana wal wal wal wal wal ba wanda ya sai ga hannun so in abin ya dama mutane firawun ya ce kai kai kai kai busa kai kai kai yawan nan wutan sai mai da hiya ne ya haka in ya ɗauke ta babu eh shi yasa ake cewa bismillah mujriya wa mursiya in kace bismillah zai tafi kace bismillah zai tafi man yasa haka zai kurna kuma in ya sake sawa ya dauke to kaji yadda Allah ya ce masa yi wani mu yadda ka واضم يدك إلى جنائك تخرج بين من غير سوء آية أخرى Allah madaukakin sarki ya ce ka da hannayen naka guda biyu izuwa ga fukafukinka ai jambuka da aisari ta da al'ada da ƙarhen ƙarƙayin dantse ilal ibidi zuwa ga hammata wa ka raja idan ka bar takardu za ka fitar kilabu ma kana alai sabanin yadda yake da min al'urbati na duhu bayra za a ganta bari tas min gairi suyin ba tare da wani baki ba suyin anan baki barzan tariyo tana haske ka shayi shams kamar shege rana ya ga hilbar za ga hannun nasa yana lallabe gani ayatan nukura wannan ma wata aya ce daban wahiya wa bai ranga ta fara hali ne mai lamir takarju wanda tana fita ya aka yi لنريك من آياتنا الكبرى nuru ya ka ba da banza ba domin mu nuna maka biya idza fa'alta zalika yayin da ka aikata haka li zahariya domin a bayyana ta min ayatin al-kubra wannan guda biyun suna daga ayoyin mu manya manya al'uzma manya ala risalatin ga manzancin ka wai za a rada uduwa ila halati al'ula idan hannun naka hasken ya dame ka yana so zai koma halinsa na farko rummuwa ila jana ka sake mai da ya fi kafakin in kamar to zai daina hasken kama ta kaddama wa ka raja in ka fitar to haka shi ma zai yi Mhm.
اذهب إلى فرعون إنه دغيا Ya rasulan ka tafi a matsayin manzo ila fir'auna izuwa ga walidu dan masa'abu shi ne fir'auna wa mamma hu da wanda suke tare da shi inna hu da za ya yi dagawa fa jawaz alhad ya fice gona da ya rufi kubur ya kafircin sa ila da idan mafi ba fara abin da alkhairi ba da zalunci aka fara ba ila idiyali ila ya yi dawon allantaka ka san ya sanin fir'auna dan banga ne Eh, wannan bangan da ka gana ya fir'auna ne shugaban su shi ya kirkira mutanen mene dare ake cewa dare dare da dare suke fita suke yawo da dan sanda ne yake irinsa da dare to shi kuma yana nan in dare a misira sai ya samu sarkin misira ya ce sarki a dare fa ana sace-sace ana wani abu ya kamata fa ka samu mu dinga gadi a gari to yi auno din mai taimako ne fir din gudu ne eh wannan dan taimakon da zai yi na dare ya je ya sace kayan mutum a nan abihi ya je karɓi kayan wannan ya yi zalunci to ina auno sai a ce fir ya gudu daga nan sunan sai zama fir auno ina fata kun fahimta to haka nan zai ce da sarkin misra fa mu yanzu gadi za mu yi a samu masu gadin dare aka ce to an samu to suna yawo da samari a bayansa guri-guri in ka fito a dare za ka yi kayi ko ba haya shi da ya ce gadi ya fita gudun dukan ka zai fara yi inda wani kudi a karba a kai ya kawai gari da ji a jefar a kofar fada a ce wannan dan iska ne barawa ne muka kai kuma idan wani ya fito a gidansa wani uzuri ya kama shi kudin za a kewaye shi inda wani kudi a caji a dauka duka mala waye gari sai a kawo fada a jefar kullum mutane yake kaiwa to daga nan sai ce da sarki ran kai dade mun wannan abin da muke yi kai baka ganin mu ka gane mana in ka fito ka ga mai kokari a cikin mu a kara masa albashi mana yana nacewa sarkin ya ce to ana haka sarkin ya fito da dare ai da ya dohi sarkin da samarinsa yana ni ne ya je ƙarya kake munafikin sarki ne ba kai bane sai da ya kai sarkin shi kuma sarkin baban hamana so hamanan kuma su ne a bayansa sai ya kai baban hamana sarki ya mutu waye gari ya yi fada ya ce da su hamana duk wanda ya higa karabar ya fita kudin ya je hau kujeran sarkin ya zauna malam aka zo duk wanda ya san yana higa fadan ya higa da aka higa fada aka ce to sarki dai ya aka yi yanzu shi ne sarki an da wanda ya garansa bai kwanta ba ya yi magana aka ce kowa ya kun ji daɗi da abin da ya yi suka ce sun ji daɗi ya ce to nan gaba shi ne sarki wannan sarkin da muka kai ina ɗansa aka ce gashi hamana hamana ya ce eh kaga mun kai babanka kana da magana ya ce ranka dai yana da magana me maganan ka ya ce wannan abin da kai zan rama kan uban mutane ne kuma ya ce to ya yi daidai ne ya ce jama'a mun kai mun kai wa haruna amana ubansa yi kuma zai rama kan uban mutane ya yi ta kai uban mutane yadda mun yadda mun kai uban ka ya ce ta kai uban mutane shi ne fa wazirin nasa fa da hamanan fa ya kai ya kawo wallahi fir'aunan ma tsoron sa yake ji yau abinda da fasulwa zai kai mutum shi ya kai babansa kurin in dai ka zo da wata magana ta gyara hamana zai kai kuma duk wanda ya gaba da fir'auna hamana ba zai bari ya hutu ba sai ya sa fir'auna ya kai mutum ƙaran sarki a kai a kai zai ce hamana ya ce to mulkin mu da imani ne ai ba imani ai mu kai kurin shine mulkin ai yadda aka gina fandishin din mulkin kenan kurin fir'auna sai kisa sai kisa sai da ya kai yara dubu goma sha biyu aka yi wannan aka yi wannan to da haka aka gina kowa don tsoro ya bi ya je gina kurkuku in ya sa ka a kurkuku in ya sa mutum ya sun kuyar haka sai a sa wani katon duni in ka yunkura za ka tafi sai dukin ya taba kanka in ka yi kuma za ka zauna ba in ya sa ka ba irin kurkukun mutane ne ba sai abin ta kai ya kara biyu ko uku ba ka mutum ma sai kai ya kara bakwai ba san ka mutu ba in bura wani ya sa ka a kurkuku wani ya zai baka abinci su wani ya zo ya ganka babu kurin zuwa za a rami a danna ko a jefa ko kamar ko hamsin ko ɗari kuma ba za a waiwaita ko sai wajen shekara ɗaya ko biyu kun mutu ma kun kai shekara biyu a mace ba har kun yi wari kun gaji ma an haƙura babu kuma an an tayi tana kuto wani za a sa shi ne tunawan ba wai kuwa ka tuna ba in za a jefa wani a kurkuku ne za a gane cewa da wani ma to zaluncin da ya kai zalunci tsoron da ya kai tsoro kurin sai juya ya ce hi Allah ne shine fasaran innahu daga ina fata kun fahimta yawwa labarin yana cikin nihayatul arbi Allah muna bin labarin firawuna nihayatul arbi da yadda ya faru aka haife shi da yadda yayi da mahaifiyarsa da yadda aka yi da babansa ya yi ka aya abin da yayi wa iyarsa kadan mahaifiyarsa kada ma wancan karatun mu mun fada za ku gani mahaifiyarsa ba kurum da babansa sai da suka rasa bayin da za su yi ba da hifan masifa kurin yaro ya zame musu to yanzu dai gashi nan ya kai inda ya kai to yanzu shine Allah ya ce za mu aika ka gurin sa innahu daga yayi dagawa ya fice gona da iri qala rabbi shrah li sadri Allah sai ne Musa ce rabbi ya ubangi shira ali sai Allah ka yaya min kirji wasa hukar wata alita amilu risala domin ya dauki manzanci wa yassir li amri ila umri Allah ka sauka min al'amura na sai li amri ai li abulgwa domin na iya da manzanci wa halul uqdatan min lisani Wadan Allah ka warware mun kullun da yake har yana har da min iraki da aka ce fir'auna ya kona yi bija maratin da garwahi wara afi ya dora bakin sa amma mu dai kurin muna faɗa ne mun san ba kona shi yayi ba kurin Mm, amma a ce fir'auna ya kona ne Musa da garwahi wannan labarin mun san ta idan mun kara ma wata labarin kuma sai ka gyale ta kai da kanka wannan labarin da ake faɗa da ya kona bakinsa da garwahi yana yaro ne wata rana sai ya kama gemun fir'auna gurup zai ba da kan fir'aunan ya fai fai ne ya ce wala yau sai ya kai yaron nan sai matarsa asiya ce wanda baya raba tsakanin garwahi da dibino har ma a ce sai an kai yayi abin alfahari ne a ce ɗanka mai ƙarfi ne kai ma yana ka da kai to yi ne ya ce to bari a gani sai aka kawo dibinan aka ajiye dibinan nan kuma aka ajiye garwahi aka ce da zai kai hannunsa kan dibinan sai jibrilu ya bugi hannun sai ya ɗauki garwahin bakinsa ya ƙone abinda malaman hadisi suka faɗa mu kuma inda muka ce ba haka bane muna da hujja lokacin da aka haifi fir'auna a lokacin da aka haifi annabi musa to kullum yana sa duba gari su zo su duba to da duba garin za su zo su duba annabi musa an haifi ɗan ne sai mahaifiyar ta gigice ta ɗora sanwa irin garwan nan da za a wanke yaro yana tafasa ta ɗauka ta jefa shi a ciki sai ta rufe garwan aka nemi yaro aka rasa nan kuma ga wuta balbal balbal yana ci garwa yana tafasa yana tafasa suka ce eh lalle ba haifa ba babu suka fita to akwai kalsum yar uwar ane musa wannan ba za ku sa- ka gane ba da yake cewa lokacin da za a ba wa ane musa nono yawa mene liukuti hikosi din nan wa qalat li uqtihi qusi kwanan da kuka ji din wannan yar uwar annabi Musa ne kalzum sunanta kalzum ko kuma Maryamu ko kalzum haka malamai suke faɗa to bayan duba garin sun fita sai mafiyar annabi Musa ta ce wance na am ta yi ki bude mana yaron nan magani a garwan nan ko yana nan da aka bude wutan sai ruwan ya zama kamar kankara yana nan yana wasan sa a cikin ruwan wutan yana tabasa abin ya zama kamar kankara to kaga nan bai ci ba kuma a ce nan ya kona shi malam sare man sare ya ce saboda Allah yawwa mun labari ya wannan akwai ma'auni karka je kana ta faɗa ai annabin Allah ne a to sharifi ma wuta yana cin sa ne tambayan gwana ke bare annabin Allah wani harka kona shi da wuta sai dai in Allah ne ya so ayi haka in Allah yana so ayi shi kenan sai ayi amma dan wannan aje firawuna ya gona shi to maganan ba mai garbi ne amma Allah ya ce za a yi yana son ayi haka to wannan daga Allah ne eh sai ayi idan wani hikima ta ubangiji ina fata kun fahimta shine fasaran wahala lokacin mai lisani mhm.
yafqahu qawli ku kauli domin su fahimci zance na da nake gaya musu waj'alni waziran min ahli da alli Allah ka sanya min waziri ma'ina mai taimako alaiha ga wannan manzanci mina hali daga yan uwana haruna akhi na ake Allah dan uwana Haruna Allah ka hada ni da shi ya zama mai taimako na ushudur bihi azri bi hazri Allah karfafa bayana da shi wa ashriku fi amri ku dinga tarayya a cikin lamarin manzancin bin risalati wal filan wannan filan aiki guda biyu ya zo da siga na umarni wal murari majzumun an masa daure wa huwa ai jawabu dalabi ne jawabi na nema Mhm.
kai nusabbihaka kaseera ba da banza ba no sabbi haka sai mu mata zidiyo idan shi kada ne ya ce subhanallahi walhamdulillah ɗaya ne amma su biyu ne suka bada sau ɗaya to ta zama biyu in suka bada sau biyu ya zama hudu shine fasaran kai no sabbi haka kasira Mhm.
wa nadhkuraka kaseera ku ruga ni da dan uwana muna ambaton ka da yawa zamu tare mu yi ambaton da yawa ya fi lada kaga na faɗa sai in muka yi su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan suka faɗa sau biyu ya zama hudu in suka faɗa sau hudu ya zama takwas to wa nazkuruka kaseeran za mu yi zikirin kama mu biyu ne yafi yawa wannan kuma ba wai kuma muke wa karatun ba ko wanda muke yi ba yawa ko wanda za ka ce a zikiri mutum ya yi shi kadai an gaya ma a tare a yaka ce ka ji ku da yana ne musa na cewa muka tare muka yi yafi lada to mun tare muna zikiri ka kyale mu in baka yi ka bar mu mu yi Mm, za mu dinga yin sallallahu على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد
in kaga ana yi ka kyale mu in ba ka yi bar mu mu yi Allah ne ya ce a tare a yi ya fi lada so da ka za mu tare mu yi in muka tare rana ɗaya sai mu yi miliyan ɗaya in ni da kai ne ko kai kadai ne bai fi kai dubu biyu ba sai a tare a yi shi ne sirrin a tare a yi addu'a ɗin ai yi mana a tare a yi addu'a ai ba a karba dalilin wani ba za a karba dalilin wani in naka kunta إنك كنت بنا بصيرا ka cewa kai kun da ka kasance bila da mu basira Allah masani aliman fa an amta fa an amta zai kama da nima bin risalati da banzanci Mhm.
لقد أوتيت سؤلك يا موسى Allah sai Allah ya ce kad uti da hakika mun baka uti da mun baka su laka duk abin da ka roƙan nan ya Musa anai Musa mun baka shi man nan baiwa alaina alaika zuwa gare ka Allah ya ce duk mun baka shi kaga gata anan ba ma bi ko ba Allah ya ce duk abin da ka roƙa mun baka ko dai ka samu ma barka wasu kuma abun Allah ya ce duka ma an baka shi yasa suke da alfarma gurin Allah Mhm.
ولقد مننا عليك مرة أخرى sai Allah ya ce banda wannan ma mun ma wani baiwan daban ai wala kada haƙiƙa mannanna alayka ai mun yi baiwa gare ka maratan ukura wani marra ma da ba wannan ba ai mun ma baiwa Mhm.
إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي yayin da wahaina mun kai wahayi amma fa na ilhama ila ummika zuwa mahaifiyanka manaman a mafarki au ilhaman ko ilhama lama wala duka yayin da ta haife ka wa kafa take tsoron an yabdu luka fir'auna fir'auna za ta zai kai ka fi jumlati man yuladu daga jumlan wanda aka haifar mm, ma yuha irin wahayin da muka mata fi amrika alamaranka mm, أن اجز فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بسائل يأخذه عدو لي وعدو له an ka fi Allah ya ce muka jefa mata ilhama ta jefa ka algifil ta bude ta jefa ka a cikin adaka faka zifi adakan nan a jefa haifil yammi a kogin baharun nil shine kogin da yana fita daga aljanna an ce baharun nil kogin aljanna ne furata hima kogin aljanna amma hauhin da jaushin a bayan aljanna suke falyulqi yammu in an jefa ka a daka aka sa ka a daka aka jefa ka a kogi to falyulqi yammu kogin zai jefar da kai bai sai ya kaka bakin gaba ka ji lamarin yulqiyin kowane da gurinsa idan aka jefa ka aka sa ka a daka to a dau a dakar a jefa shi a kogi kogin zai jefo ka bakin gaci ina fata kun fahimta bisahili shaɗi hugebansa wal'amur bi ma'ana alkamar labari ne ya kuzu يأخذه عدو لي وعدو له kuzu wanda zai ɗauki wannan adu- adakan aduwun li makiyina ne shine fir'auna wa aduwun lahu makiyin annabi musa ne shine fir'auna Mhm.
وألقيت عليك محبة مني amma duk da haka idan ya ɗauke ka ba yadda zai yi da kai wala gaitu za mu haɗar ba da an ya kuza ka bayan ya riƙe ka alaika a gare ka mahabbata ya je na son ka minna a gare mu ne ta haɓɓa domin a so ka fi nasu cikin mutane ba haɓɓa ka zai so ka fir'auna wa kullum man ra'a ka duk wanda ya ganka ma ba zai so ka mhm.
ولتصنع على عيني banza ba wani su suna domin Allah ya ce ka zai ka musu aiki ma'aikata ala aini da kiyayewa mu turba za a rene ka a lari ayyaji da kiyaye mu wahin zilaka da kariya da za mu baka shine fassarar su suna ala aini Mhm.
إذ تمشي أختك فنقول هل أدلكم على من يكفله Zan litalili ne damshi uku duka yayin da yar uwarka za ta taho sunanta ba karzum bane kaga maryamu yar uwar annabi musa lita ta arimu kamar ka domin ta gane labarinka ko kada a hararu kuma alhali an harudun malaria masu shayar da nono wanda za ta gabata sadai wahidan ba karbi nonon ko guda ɗaya wani mina daga cikinsu fata ƙulu sai ta ce da ku hal adullukum alama ya gulu kuna so ne na nusar da ku ga wanda zai shayar da ɗan nan naku nono fa wajibat za ka amsa mata fa ja bi ummi haka zo da mahaifiyarsa fa kabala sadai anani anai musa ya karbi nonon mahaifiya ta sa Mhm.
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن sai na ga Allah ya ce mu ne muka mai sheka ila ummika izuwa mahaifiyarka kai ba da banza ba ta karra ayyuna domin idaniyanta ya sanyaya bilika yake da gamuwa da kai wala ta zan kada kai taban zuciya وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا katar da sun kuma kai ne ka zama sanadi na mutuwan kibdi haka za ka faɗa kibdi bi misra baka da mamta kai bakin ciki li katar ya dalilin mutuwarsa min jihadi fir'auna ta bangaren fir'auna fanajjaina ka Allah ya je muka tseratar da kai min algami daga wannan bakin ciki wafatan naka Allah ya je muka jarrabe ka fitunan jarraba iktabar naka bil iqai da jarraba da muka ma muka jarraba ka da aukarwa fi gari zalika ga wani wannan wa kallata naka min kuma mun tsame ka mun fidda kai daga cikin wannan jarraba فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى bisa ka zauna sinina shekaru goma fi ahli madiyana ga mutanen birnin madiyana yin madiyana din dan gidan annabi ibrahima ne shi ya kafa wannan birnin sunansa madiyana bin ibrahima ba da majika ilaiha bayan zuwan kai zuwa gare ta min misira daga misira inda shu'aiban gurin yayin annabi shu'aibun nabi annabin allah wanda zawwaji ga bini bada ya aura ma yarsa sahura ya aura maka yarsa sahura sun majita ala kadari sannan ka zo bisa ga sanin mu bi ilimi bi risalati da manzanci wa huwa arba wani sanatan dan dan shekara arba'in min umarka daga rayuwanka ya musa ya kai annabi musa واصطنعتك لنفسي ina duka allah ce ni ne na zaɓe ga linafsi ga kai na bi risalati da manzanci rabawa ne na daraja إن ذهب أنت وأخوك بآياتي ka tafi an ta kai dan wa akuka da dan uwanka annabi haruna ilan nasu zuwa ga mutanen misra bi ayati tiza da ayoyin mu guda tara ولا تنيا في ذكري ya ku daina fatara fi zikiri an bada mu kullum ku dinga tasbihi ne taniya bi tasbihi wa gari kullum ka dinga tasbihi ka dinga zikirin Allah in kana so Allah ya ma daraja kar ka sake da fatara ka dinga ambaton Allah kowane lokaci in kana so ka zama haka kuma sai mu koya ma yadda zaka yi duk abin da zaka yi ka ce bismillah to ka zama mai zikiri duk abin da kai ka gama ka ce alhamdulillah ka zama mai zikiri idan ka ga abin mamaki ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan kai magana mai kyau ko mara kyau ka ce astaghfirullah astaghfirullah abin da za ka yi gobe ko jibi ka ce insha Allah idan masifa ta tankaro ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kai shiru mutane suna jira ka dinga la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ka dinga yin haka to kullum kana cikin zikiri dan lokacin da mutuwa ta zo ko ka manta da hailalan ba za ta manta da kai ba eh amma ka ce ranan da za ka mutu za ka tuna ta to manga sun ce yin bara zikiri ba ina fata kun fahimta ta shine fasaran wala taniya fi zikar ku yi kar ku yi kasala eh kar ku yi sakaci akan ambatan mu kowane lokaci ku dinga ambatan mu Mhm.
إن ذهبا إلى فرعون إنه دغيا zahaba Allah ya ce ku tafi ku biyu tasniya ne ila fir'auna izuwa ga fir'auna walidu dan mas'ab innahu daga yayi dagawa bidiyayi rububiya da da'awa na rububiya Mhm.
فقولا له قولا لينا kun je gun sama ba da fada za ku fada masa ba wa fir'auna haka a lallaba shi Mm, haka Allah ya ce in an je a lallabe shi a jawo shi da hankali amma ka je ka masa wauta ai ba zai yi kana zuwa ka ce kai fir'auna kai kaza cewa zai ba zai yi ba Mm, daga zuwa kuma sai a kama fada ai abin ba zai kyau ba. to Allah ya ce kun je ku girmama shi da irin nasa girmama layyinan a dan masa magana ƙasa ƙasa sa- ga mulki ya ɗauke shi yi mana a ɗan lallaba shi ne ƙaunar layyina a ɗan dai lallaba shi a gani fi rujuyi an zalika haɓa fir'auna ya fir'auna kamar kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ba yin ka ba Allah ya yi fir'auna bayan ya yi ka gahiya baka mulkin misira me kake nema ne fir'auna duk mutanen nan da tayin ka suke tayi da zaman ka suke zama fir'auna ga lafiya Allah ya baka ga ilimi ga hankali ba za ka hankaltu ka gane Allah shi yayi ka ba da ka gane Allah yayi ka mulkin naka Allah bar ma zai yi kai za a bi amma yanzu fir'auna kaman kai a ce ka halaka ka bada wuta yanzu kai wa kanka adalci hawa fir'auna a duba a gani Allah ne ma daraja to irin wannan magana za a yi masa kar ka ce kai kafiri ne kafiri ne maƙiyin Allah fajiri ne kar ka fara ta nan abin ba zai bulle ba eh to kaji dalili shine Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyina في رجيع ذلك لعلهم لعله يتذكر أو يكشيا lahu ba da banza ba ya tazakaru ya tafi ko ya ji wannan wa'azin ka masa haka au ya insha Allah ko ya ji tsoron Allah fa raju ya ji wa tarja wannan tarja din nan na la Allah bin nisba da dangantawa na ilaihi ma ga su la Allah ta'ala bi annahu la yarju na cewa ba zai juyo ba قال ربنا إننا نخاف أن يفرد علينا أو أن يدقيا ala sai su bai suka ce rabbana ya ubangiji ina na daga ba akwai abin da muke tsoro fa an yi firida alaina ka san yi firida suna magana kullum ya ce kai a kama kulle su ta an kama an kulle ka ba magana sauraro ina magana wazi kuma ya kulle mutum shekara zai ba zai gan shi ba amma annaba don sun fi karfin haka ba annaba ba waliyai ma na Allah sun fi karfin haka dan umar huci ya je wani gari ya game da wani sarki da ya game da wani sarki jiya ba kuma Allah ya nuna mai shi a mafarki na gan shi eh ta amma ba wannan bane da Allah ya nuna masa wani sarki ya je gunsa ya ce a kama umar hutun a kulle mu ya zo ya dame mu ne ya addabe mu ne da aka kulle yi ba ba ya abinci ba ba ba ya ruwa ba yana kulle kwana arba'in ya yi kurin an sa yi a ɗakin ma ka sa jigo aka kulle yi aka kulle ɗakin ta baya aka bari kwana arba'in yi a kwana arba'in ɗin nan to akwai 'yar sarkin sai ta gaya sarkin ta ce ɗan kai daɗe fa ka kama wani bawan Allah fa ka kulle wanda aka kulle su tare fa suna ibada sun ce wannan bawan Allah fa baya barci mai ibada ne kar ba ya zama sanadiyar rasan mulkin ka fa ya ce wa wance wa muka kulle ya ga ce ka kulle wani bawan Allah ya wajen wata biyu bawan Allah wata biyu to ma mun manta da shi an baya abinci ya ce na ya samu dama abinci an baya abin ya aka ce na ya samu abin ya kulle yake bayan ma an kulle ita ta mu lokacin da mun kulle mun dauka ya mutu ai ba ma san ran yana cikin rayu amma a ji a gani da aka ji aka bude umar hutu ko ina abinci ne ya ji a gaban sa kai mun kulle ga waye baka yace wanda ka kulle ni waye kulle ka yace wanda yace ka gani ce waye yace wanda ya kawo nan waye kawo ka yace wanda ya fito da ni Wa- wanda zai fito wa zai fito da kai yace wanda ya sa ni yi ya dauka ya ke ne ba yi ba ne duk ga abinci kala-kala wanda ransa yake so yake ci kuma gudun kamar rana wannan waliyin Allah ne mana kama bare shi fir'auna an kama abu bare shi ne Musa murzali annabin Allah ai waliyan Allah haka suke yi shehu tijani ma ba an masa haka ba a wani gari aka gayyace shi mana ya je garin a he makirci ne ba alkhairi ba makirci aka yi ya masa a gaya za a ya kashe shi da aka je aka sauke shi aka girmama shi duk yahudawa ne wannan kai ne babban malamin da muke faɗa shi ne ah wai wai wai babban wannan dole a girmama shi a kai shi gidan wajen wani ya fi gyara ya da aka kawo darduma aka kawo shimfiɗa kala kala aka gyara gurin aka sauke shi wata jani a yau gurin da aka sauke shi gurin na abincin zakuna ne dare yana yi daga an daga karfe zakunan an hore su duk abin da suka gani a gurin abincinsu ne an kiwata tika tika sun kai su bakwai an tare a kai gidan wani aka kawo da ruma manya-manya aka shimfiɗa shi wata jana aka yi malam babban malami na musulmi irin wannan anan a wannan sai ka yi aka sa masa masu gadi yayin masu gadin na kar ya fita ne ka ji mun yi to ba gadin ka ake ba gadin na kar ka gudu ne ba gadin kariya ba ne malam karfe ɗayan dare na kuyan ƙirrin aka ja wannan zakuna karta karta karta karta suka gudu ba kowa shehu tijjani ne abin kuma ba a ji komai ba wahe gari karfe takwas aka ce to a ji a gaishe shi da aka je nan ya jingina kansa a kan zaki nan ya ɗora kafa yana zuwa ne astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya samu hulo ya ce kun kun taimake ne ya ce ba ku ajiye min hulo ba yanzu ya danne wuyan babban zakin yana jan addu'a nan kuma ya ɗora kafansa a nan nan ya danne nan yana hailala ya ce kun taimake ne ɗan kare duk sun kwanta ana danna an- yana danne wuyansu yana yin addu'a sharau bai hude sai juye ido mugu ai da mutum sako-sako aka yi gurin yabo ni kadai ma hankali na ta ai mutuwa ne shi shi ibrahim an masa amma ba irin wannan aka masa bai shi ibrahim neman sa aka ya ingila da gaggawa a kasar waje aka ce maza ana neman shi ibrahim shehu ibrahim din kuma kafin a neme shi yana fitowa jama'a ba bakon bature da ya zo a ce a babu babun ba ta ta sai da gida mutum ce ba wani wanda ya zo nema na ba wani bature a ce shehu ai babu a'a kam nazara la wa mazura hizin yariyan a kan bulu hizin ni nazara hizin ni da ya shehu shi kenan abu a yi babu can an jima sai ga wani farin bature ya za ka ce shehu yana nan ce yanzu shehu yake tambayansa bayar shehu ai farin bature nan da kake magana ya zo yanzu kai ne yano ta kai nake jira dama yano wannan jama'a shine wanda aka turo ya zo ya kai ni fa yano eh ba kuma dama kuma jiran ka muke in sha ka turo ya zo ya kai ni jama'a zai dauke ni a jirgin sama an zaba raba mai a jirgin mun ji a tsakiyar kogi zan mutu shi aka hirya ya ce Allah ya ma albarka tun da ka zo jama'a ko gida ba zan shiga ba mun tafi yano shawu aka ce ai wanda aka turo ya gama yau ko ba haka bane yace haka ne ni to bismillah mu je an biya kudin ka ko ne to shikenan zaka ci bulzi ne ana zuwa dakar inda jirgi yake ta ga jirgin su nan sabo kar na turawa shehu yau mutane sallama tal tal tal tal ya taka yaho yace bismillah aka tada jirgin an je tsakiyar teku mai ya kare inda yake magana sai pilot baturan sai ga wulla sai ga maleji kuma ya cika tankin kuma ya ɗau mai ya cika sai kalle man ya ƙare a nan za a fada inda za a fada kuma man haka ga malejin ya cika inda aka neme shi aka rasa abin da zai musu daɗi me labari mun ga tsakiyar teku na gama ɗin ya dawo yano ya dawo ya cika yano ya ce an ce kuna neman ya ce a ba kuma shi wa shi ke ne dama wasu ɗan hadiya ne za a ba ka ci ya yi kyau ya yi kyau ba wani neman babu ya ce to yake za mu koma za mu koma aka ce to sai aka da aka tsiyaye man jirgin ana zuwa tsakiyar teku kuma mai ya cika da ya dawo ya ce to kai maza ga zai kai ka lafiya fa kai ma wancan kudin kuma naka ne an gama wannan sun bara ya ce a raba bayan Allah aka zo aka zauna shiru kure ya ci kure karbi sun kima citta munafik kaza karibi yahudi kana dore watan jiro a bai hude ka kiyaye duk abin da zai ma shi so yake sai ya kai ka wallahi in Allah ne ya kiyaye ka ba yadda ya iya to mun da bar wancan mun dawo kan farawa bismillah mu je mu ga yadda kai na mu je fa qula lahu qawlan layna kula lahu Allah ya jaka kun kula lahu ku dinga yin magana mai layina mai taushi eh ai fi rujuyi na'am la'allahu la'allahu yatadhakkaru aw yakshaya قال ربنا إننا نكاف أن يفرد علينا أو أن يدغيا لا سنة سكت ربنا يا مهالكم إننا نكاف من أجي ظروفا أن يفرد كرفا يمنا ققاوا يأجل بالعقوبة yana kama su kudin ya kama ya kulle dama yakin fir'auna haka yake daga ya ganka ba zai ma saurari komai ba zai kama kudin ya jefa ka a kurkuku a wani yadda ya koya mana daga wa alaina ya takabbaru.
Ala la ta kafa inna ni ma kuma asma wariya.
Ala la ta kafa Allah ya ce a kar ku ji tsoro. Ai ba ku biyan inda ni ma kuma Allah ya ce ina gurin ga ina ganin ku. Saki. Ni da na tura ku ya ce ina tare da ku ai. Inna ni ma kuma kulawa na da kiyayewa na da ilimi na. Eh ma'iya bil ilimi wal hibzi wal kala'a wal nasal. haka yanzu duk wannan suna ta yace kulawa na da kiyayewa na da nasara ta duk tana tare da ku wara kuma kuna cikin kiyayewa na ba wai gani bane na haka Allah ya ce ina gurin ina nan ba abin da zai faru ina jin ku kuma ina ganin ku ma ya faru na فاتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل منا بني إسرائيل ولا تعذبهم ya suka je gunsa amma kafin su gan shi shekara guda suka yi ba dama ganin ya gagara shekara aka yana kofarsa ganin ya gagara don yana da ke fir'auna wasu mutane masu nace sun zo ba an yi an yi sun gibarin kofar gidan nan naka dare suna nan rana suna nan kwanan su nawa aka ce shekara guda ya ce to shigo da su ina hamana ya ce gani na ce to su zo yana kallon hamana rai ya ɓaci in ko su bi yadda fir'auna yake so ko a gamu da fiyin fir'auna abu yi gwada hiye da aka zo aka yi gabansu takobi bayan su an kewaye su me ya kawo ku sai haka ya fati ya faƙula فقولا إن رسول ربك فأرسل منا بني إسرائيل ولا تعذبهم kuma suka ce ina rasulun rabbika mu fa manzannin manzan ubangiji ne manzannin ubangiji ne mu biyu farsil ma'ana bani isra'ila ka ba mu bani isra'ila nan ba sa bauta Allah ba musu mu je su bauta wa Allah wala tu'azibum zuwa sham za mu tafi da su zuwa damascus wala tu'azibum kar ka musu azaba kalli arhum ka kyale su man isa malika iyahum da aikin da kake musu fi ishgalika kana shagartar da su a shagatu ga aiki mai tsanani kala habari kamar tonon rami wal binawu da gini wa hamlin sakilu da daukan kaya mai nauyi Allah ya ce a daina ma wannan bautan zamu je su bauta wa Allah قد جئناك بآية من ربك kad jina ga hakika mun zo ma bi ayatin da mu'jiza min rabbika gun ubangijinka ala sirgina bisa ga gaskiya bi risalati da manzanci وسلام على من اتبع الهدى assalamu amincin Allah ya tabbata alama ne ta bala huda ga wanda ya bi shari'a assalamatu la wanda ya samu shari'a min al'azabi gabarin azaba ya kubuta gabarin azaba إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى inna suka ce mu qad uhiya ilayya an yi wahayi ilaina zuwa gare mu annal azaba kun ga azabar ubangiji ba ga kowa ba fa alaman kazzaba ma ji na bihi ga wanda ya gare ta abin da muka zo da shi wata walla ya juya a arza anhu ya bujire fati ya suka zo gunsa wa qala jami'i ma zikira duk abin da ya kamata suka fada قال فمن ربكما يا موسى sun gama magana ya ce qala kamar rabbukum ya wai waye ne ubangiji naku ne Musa ya dauka bai za a ce duk da sara alai li annahu asalu dan anai Musa ya kama suna saboda shi ne asali wala dalalata alai fi tarbiyati to mutum ya ce ma waye ubangijin naka sai da ayoyin Allah tafakkaru fi kalqillahi wala tafakkaru fi lahi fata aliku alajazu an darkul idraku idraku albasu fi zatullahi shiraku shi an nuna ma ina Allah yake da ayoyinsa za a san shi ba ga za ka ce ga Allah ba ba zai yi da haka ba Mhm.
قال ربنا الذي أعدى كل شيء خلقه ثم هدى Allah ya ce rabbuna ubangijinmu da kake magana allazi hada kulli shay'in shine wanda ya ba kowane abu min alkalki daga halitta kalka huwa halittarsa allazi huwa alai wanda yake kai ya tamayyazu bihi an gai wanda za a mayyaza shi ga waninsa summa hada kuma yin yake hira da alhaywanu dabobi minu ila da dami zuwa abincinsu wa masharabihi da abin shansu wa mankihi da aurensu wa gaira zalika Mhm.
قال فما بال القرون الأولى Wanda sai Fir'aun ya ce da ne Musa to fa ma balil qurunul ula mene dalilin tsare kun jama'an farko al'umamul ula ka qaumu nuhi ka mutanen annabi nuhu wa hudin da mutanen annabi hudu wa ludin da mutanen annabi ludu wa salihun da mutanen annabi salihu fi ibadatihim al-awsan a cikin bautan gumakai yaya labarin su yake kara قال علمها عند ربي في كتاب لا يرل ربي ولا ينسى wannan Musa ne Musa ce ilmu sanin tsare kun farko ilmu halihim sanin hannunsu mahuzin yana nan a kiyaye inda rabi ga mahalicci na fi kitabi a littafin lauhin mahuzi yujazi mu ala ya zai mun sakai a gare su yau mulki yamu da ranar gobe kiyama la ya rillu la ya gayi bu rabbi an shi babu wani abu da zai faku ga ubangiji wala ya sa ubangiji na ba zai bari ba rabi shayin huwa allazi الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا allazi ne sarkin da ja'ala lakum al-arda sarkin da ya halitta muku ƙasa mihadin shimfiɗa firayen shimfiɗa wasa kala lakon fiya subulan kuma ya sanya a tsakiyar ƙasan haka sa tafarkai wa an zala mina sama وأنزل من السماء ماء da yake sauke ruwa daga sama madarar ruwa ala ta'ala sai Allah ya faɗa ta tamima saboda cikawa lamma wasa yayin da ya saboda Musa wa kidabu da magana li halil makka wannan kuma magana na gaba Allah ne ya faɗa ga mutanen birnin makka فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ganewa ko wancan maganar annabi Musa ne shi yana ba fir'auna amsa amma wannan ayan Allah ne yake magana ga mutanen maka ana cikin wani maganan an bar wancan an higo da wata magana fa karajina Allah ya ce mu ne muke fitarwa bihi da yi azwajan sun gofi min nabatin na tsirasha ta mabambanta su ba ce na azwajan ai muktalifatul alwan wanda launin su ya saba wa dumu da abinci wa gairi ha shatta din jam'i ne na shatitun mabambanta kamar da kamar ka ce wa marra man shatta al'amru tabaraka wanda lamari ya rarrabu mhm.
كلوا ورعوا أنعامكم mumina Allah ya ce ku ci daga wannan abin war'au ku kiyayi an'ama kuma dabbobin ai bi ya daga cikin sa jam'i ne na nama waye ibnu raquma wal baqara da shanu sannan wal ganamu da tumakai yuqalu ajratul an'amu an kiyaye dabbobi wa ra'iyatuha da kiyaye wal amru lil ibadi na halaji wa tadhkurani an ambace ni'ima wa jumlatul hali ne lil amiri akarajna ay mubahasina lakum Allah ya ce mubihina mun halatta muku lakum al akalu kuma ku yi kiwon al'amu dabobin ku inna fi zalika inna fi zalika laayatin liulin nuha inna fi zalika al-madhkur wa nan bayanin da muka ambata muku al'ayatin Allah ya ce wallahi wannan alamomi ne ai li ibran saboda lura ba ga kowa ba li ulin nuha ga mazawa hankali ashabul uquli jam'i ne na haya masu hankali ka garfata kamar ka ce wa garafa samiya bihi al-aqalu an ambata hankali li annahu yanha sahibu shi hankali yana hana abokinsa an irke kabul qaba'i ga harhawa ga mummunan aiki to zamu tsaya iyanan ku muka yi sallah sai mu ci gaba eh fatiha da salatul fatiha ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الفاتحه جماعه وانا باهي انا